أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta yi daidai da ranar 23 ga watan biyar hijira 1438 wanda ya daidai da ranar 19 ga watan biyu 2017 miladiya don ci gaba da darasin wannan littafi nawa mai albarka wane ne cikinsu littafin ne sun yi goma wane ne sifatu salatun nabi sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallama من التسليم إلى التكبير كأنك تراها كركشن فد منزو صلى الله عليه وسلم ديت صلوا كما رأيتموني أصلي واللفر شيهم مالمي محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى darasin ƙarshe ga wanda suke tare da mu a wancan lokaci mun tsaya ƙarshen as-sujudi alal ardi wal hasiri as-sujudi alal as-sujudu السجود على الأرض والحسير سجود سجدا akan ƙasa da kuma halaccin sajada akan tabarma yau kuma da izinin Allah ta'ala za mu tashi arrafu min sujud domin a wancan darasi mun zo ƙarshen gabar da take bayani akan sujuda wato yanzu duk abinda mutum zai yi a cikin sujuda mun riga mun yi bayani yanzu abinda ya rage dagowa shine malai ya mana matashiya ta gaba shine arrafu min sujudi dagowa daga sujuda idan aka kare sujuda ba sai dagowa ba to dagowa din a shari'ance ya kamata a yi ko kuma yaya manzon Allah yake yi yace summa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu min as-sujudi mukabbiran sannan kuma ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam yakan dago kansa daga ruku'i mukabbiran yana mai kabbara ma'ana ba sai yayi kabbara ba sannan ya dago ba kuma sai ya dago ba sannan ya yi sujuda an abu naka bai mutuwa kuma ya hana yin motsi ka dora abu ne hana yin motsi yakan dago yana mai kabbara ma'ana ba sai ya yi kabbaran ba yake dagowa ko kuma ba sai ya dago ba yake yin kabbara tare da dagowan da kabbaran yake yi tare yana dagowa mukabbiran yana mai kabbara tare da dagowa kenan ya dago kansa yana mai kabbara kamin ya kai zaune ya kammala kabbara sai ya zauna wannan bukhari da muslim suka rawaito shi wa amara bi zalika al musi'a salatihi yayi umurni da wannan ga wannan da ya muna na sallar sa yayi umurni da hakan ga wannan da ya muna na sallar sa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace masa la yutimmu salata salatu li ahadin min an-nasi hatta yasjuda hatta tatma'inna mafasilahu thumma yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idah mazala ce sallar ɗayanku ba ta cika ko sallar ɗaya daga cikin mutane kowane ne shi ba ta cika hatta ya sujuda har sai fa idan ya yi sajada da ce za ka yi sallah ba ka yi sajada ba sallan ba ta cika ba sai fa da wani uzuri hatta ta tuma inna mafasilahu idan kuma yi sajadar ba wai da ya ɗora goshin ba a sai gaɓoɓinsa sun natsu a cikin sajadar sun ma ya ƙulu sa'an nan kuma sai ya ce allahu akbar ya faɗi wannan kalma ta kabbara wa yarfa'u ra'sahu kuma ya dago kansa hatta yastawiya qa'idan har sai ya daidaita a zaune wannan hadisin Abu Dawud da Hakim suka inganto suka suka rawaito shi Imam Hakim ya sahaha shi Imam Zahabi yayi muwafaqa da shi wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbiri ahyana sannan kuma ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa tare da wannan kabbarar ta dagowa a waɗansu lokuta a waɗansu lokuta in ya dago daga sujuda ya yi kabbara yakan dago tare da daga hannunsa ya yi sujuda in ya dago allahu akbar tare da daga hannu in ya dago daga sujuda yana yi wani lokaci ba koyaushe ba shi ta zaga wasu malamai suna sun saba akan wannan saboda ruwaya da suka gani wadda ta iso hannunsu ba su garwaya da ta nuna yanayi ba an fahimta amma yanayi amma ahyanan wasu lokuta idan in kaga wani yayi karka taka masa burki ka san mu da zahi zahi izala in kaga wani yayi sai ka taka masa burki to akwai yana da dalili manzo Allah yana yi a wa'insu lokuta summa yafrushu summa yafrushu rijlahu al-yusra haka ne nan ne yayi lamba kasa lamba ta uku yayi lamba ta uku kasa yace wanda ya rawato shi Ahmad da Abu Dawud bi sanadin sahih yace wa bir raf'i hahuna da wannan daga hannun anan wa inda kulli takbiratin haka kuma a lokacin kowace kabbara mutum zai iya daga hannunsa da wannan ne qala Ahmad Imam Ahmad ya faɗa shi a wajen Imam Ahmad kowace kabbara ma in ka gana ma zaka iya daga hannu ففي البدائع حكى يذو أتكن بدائع الفوائد لابن القيم ونقل عنه الأثرم الأثرم يا يا يا نقلت وانا مغانا daga gare shi amma asalin magana shine ibn al-athram shine asali wa qad su'ila an rafa' al-yadayn an tambaye shi game da daga hannaye fa qala fi kulli hafdin wa raf'in mutum zai iya daga hannunsa a kowane wato sunkuyawa da dagowa qala al-athram athram yace ra'aytu aba abdullah ra'aytu aba abdullah ya ce na ga baban abdullahi shine ahmad bin hanbal kenan ya rafa'u yadaihi yana daga hannayensa fi salati a cikin sallah fi kulli hafdin wa raf'in a cikin kowace sunkuyawa da dagowa yana yana yana daga hannunsa wa bihi qala ibn al-munzir wa abu ali min ash-shafi'iyya daga cikin mazhabin shafi'iyya wa huwa qawlu wa huwa qawlun am malik wannan kuma wani kauli ne ga imam malik wa shafi'i da imam shafi'i kama huwa fi tarhi at-tasrib وصح الرفع ها هنا عن انس وابن عمر ونافع كما يا انغنتا wannan daga hannu din daga Anas dan Malik da Abdullahi dan Umar da Nafi da Taus da kuma Al-Hasan al-Basri duk sun ya inganta daga gare su a iya daga hannu wa ibn Sirin haka ibn Sirin shi ma an nakalto daga gare shi wa Ayyub as-Sakhtiyani shi ma mai wannan sunan shi ma an nakalto wannan daga gare shi yana daga cikin manyan malamai ayyub as-sakhristiyani kama fi musannaf ibn abi shayba kamar yadda yazo a cikin musannaf na ibn abi shayba bi asani da sahiha anhu da isnadai ingantattu daga gare su wato duk sun an rawaito daga gare su mutum zai iya daga hannu a lokacin da ya dago daga rukui ya daga sujuda da kuma sauran kabbarori summa yafrushu rijlaihi to bayan ya dago daga ruku'i yanzu mun je yadda ake dagowa ana dagowa daga ruku'i tare da kabbara har ma manzo Allah yace sallar ɗayan ku bata cika idan ba yi wannan ba sannan kuma manzo Allah yakan dago wasu lokuta in ya dago din yana hadawa da daga hannayensa sama kamar yadda ake daga hannu in an yi kabbaran harama ko daidai kafadinka ko daidai kunnuwanka summa yafrushu rijlahu al-yusra sa'annan sai manzo Allah ya shimfida kafarsa ta hagu fa yaq'udu alaiha sai ya zauna akan ta ya zauna akan kafarsa ta hagu mutma'innan yana mai natsuwa wato ya zauna a natse bukhari ya rawaito hadisin a cikin wani juz'i na rafin yadaini da abu daud da muslim da abu awana da wato ya kuma kawo shi a cikin irwa al-ghalil duk wannan hadisin ya ya zo a cikin wani littafai ma'ana hadisin ingantacce ne manzo Allah yakan shimfiɗa kafarsa ta hagu ya zauna a kanta kuma sai ya zauna ya natsu wa amara bi zalika al-musi'a salati yayi umurni da wannan ga wannan da ya muna na sallar sa fa qala lahu yace da shi idza sajadta famakkil li sujudika idan kai sajada to ka tabbatar da sujudarka fa idza rafa'ta idan kuma ka dago daga sujudan faq'ud ala fakhzika al-yusra sai ka zauna akan cinyarka ta hagu yana nufin wato kafar sakin a ke shimfiɗa kafar sai ya zauna a kanta Ahmad da Abu Dawud sun rawaito hadisin da dogaro wanda yake jayyid wa kana wa kana yansibu rijlahu al-yumna kuma zalla ya kasance yana kafa kafarsa ta hagu da ta dama yana kafa kafarsa ta dama Bukhari da Baihaqi sun rawaito wannan wa yastaqbila wa yastaqbilu bi as bi asabiha al-qibla sannan sai ya fuskanci al-qibla da ainihin yatsun wannan kafa ta shi da wani sai ka gwada mana magana gwada mana zauna zauna mu gani zauna mun ai mun faɗi yadda ake ba ka shi ko to zauna akan kafar ka ta hagu yadda ake zaman tahiya yawa yawa yanzu tafi sujuda dago kana tare da kabbara sannan ka daga hannunka sama tare sai ka dora akan cinya ba mu ji kabbara ba ko kun ji ni ban ji kabbara ba kabbara za tare da kabbara kabbara za ka yi mala kamar jikinka lokaci yana tafiya Allahu akbar.
yawwa ya zauna akan kafa shi ta hagu ya kafa ta dama sannan yatsunsa suna kallon alkibla ni ne nake gani su sauran ba sa gani yawwa to haka sallar su da nake yi yayi
Duk sun gani wannan.
to haka manzo Allah sallallahu alaihi yake yin zama tsakankanin sajadu guda biyu bale ce matashiya ta gaba al-iqa'u al-iqa'u al-iqa'u kalmar kenan al-iqa'u baina sajadatain wato iqa'i ko iqa'i tsakankanin sajadu guda biyu abin da ake nufi da al-iqa shine mutum ya kafa kafafuwansa duka biyu ya zauna akan digadigansa shi ma zauna a zauna ya kafa su duka biyun ya zauna akan digadigansa aha haka eh haka kenan
Ya gani shi.
shine iqa to mutum zai iya yin wannan zaman tsakankanin sajadu guda biyu in ka dago daga sujuda kafin ka tafi ta biyu zaka iya yin wannan zaman amma a zaman tahiya ba a yin irin za mu gani idan mun zo idan mun zo gaba magana akan zaman tahiya malai ce wa kana ahyanan yuqi ya kasance wasu lokuta manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yi iqa yakan yi irin wannan zama da lawali ya kwatanta mana yanzu yansibu ala ala aqibaihi wa suduri qadamaihi saboda haka sai ya sai ya kahu ya zauna akan digadigansa da kuma kirjin kafafuwansa ma'ana kirjin kafafuwan zai haukan kasa ya su kalli alkibla sai ya zauna akan digadigansa ina ake kira iqa malai lamba kasa yace muslim da abu awana ko abu uwana da abu da wa abu sheikh sun rawaito shi a cikin abin da suka rafi ma rawahu a abu zubair an jabir eh, daga imam daga kuma imam al-baihaqi sai ma da yace wa qarsa ibn al-qayyim ibn al-qayyim yayi rabkanwa rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim yayi rabkanwa faqad qala ba'da faqad qala ba'da an dhakara iftirashihi ibn al-qayyim ya fada bayan ya ambaci iftirashi na manzon Allah iftirashi shine zaman da muka fada da zuwa mutum zai shimfida kafarsa ta hagu ya zauna a kanta ya kafa ta dama shine iftirashi to da ibn al-qayyim ya kawo wannan bayani na iftirashin manzon Allah a cikin sallah bayna sajadataini a tsakankanin sajadu guda biyu bayan ya faɗi wannan sai ce lam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-mawadi' jalsatan ko jalsatun ghayra hadha ba a kiyaye ba daga manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan wurin tsakankanin sajadu guda biyu ba a kiyayo wani zama ba in banda wannan in banda iftirash wato a ra'ayin ibn qayyim ko abin da ibn qayyim ya fahimta ko abin da ya iso gare shi na ilimi yace ba a ba a rawaito daga manzon Allah ba cewa yana yin wani zama in banda iftirash a tsakankanin sajadu guda biyu sai ibn sai ah, imam al-albani yace masa yayi yayi rafkanuwa anan yayi rafkanuwa yace qultu sai nace wa kaifa yu- yasihhu hadha ta yaya wannan zai inganta wa qad jaa al-iqa'u min hadith ibn abbas alhali wannan zama na iqa'i ya zo daga hadisi abdullahi dan abbas a cikin sahihi muslim a cikin da kuma abu dawud da tirmidhi suka inganta shi wa ghairihim da wasu malaman hadisi yace ka duba silsilatul ahadith sahiha wa min hadith ibn umar ko ya zo a cikin hadisi ibn umar bi sanadin hasan da dogaro hasan daga imam al-baihaqi ya kuma sahaha shi ibn hajar ya inganta hadisin yace kuma wa rawa abu ishaq al-harabi fi gharib al-hadith shi ma abu ishaq a cikin gharib al-hadith ya kawo wannan hadisin daga tawus yace annahu ra'a ibn abbas shi tawus ya ga abdullahi dan abbas ah, eh abdullahi ibn umar wa ibn abbas da abdullahi ibn abbas ya qayani suna yin irin wannan zama na na na iqa'i akan digadigansu wa sanaduhu sayyun dogaran hadisin kuma ya inganta yace wa rahimallahu al-imamu malik albani yace Allah ya ji kan imamu malik haisu qala a lokacin da ya faɗi wata magana mai wadda take mai bankayi a inda yake cewa ma minna min ahadin illa illa radda wa rudda alai ba wani ɗaya daga cikin mufaci sai yayi ma wani raddi shi ma kuma sai ayi masa raddi sai yace illa sahiba hadal qabr sai fa ma abucin wannan kabarin ya nuna kabarin manzon Allah shi kadai ne in ya faɗi magana ba ya masa raddi kenan karka ji an ce ibn al-qayyim ka kalli ai wani babban malami ne kuma dan mai albani da yazo baya bayan nan zai masa raddi to ba haka abin yake ba kowane daga cikin mu zai faɗi magana a yi masa raddi shi ma kuma zai iya yi ma wani raddi matukar an samu dalili daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to za a kyale maganar kowa wa ashara ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kabarin manzo Allah shi kadai ne wanda in ya faɗi magana ba a yi masa raddi wa qad amila bi hadhihi sunna jama'atun min as-sahaba wa tabi'in da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai sun yi aiki da wannan sunna ta iqa'i wa ghairihim da wasunsu wa qad fassaltu al-qawla fi idhalika yace na rarrabe wannan magana a cikin game da wannan mas'alar fil asl a cikin al- wato al-asl a cikin asali inda aka ciro hadisin qultu yace nace wa hadha ghairu al-iqa'il manhiyu anhu wannan baya daga cikin iqa'i wanda aka hana shi inda ya tsakankanin sajadu guda biyu ne ba a hana ba inda aka hana shine a cikin zaman tahiya ina wata gane yace kama sayati fi jilsati tashahhud kamar yadda zai zo a cikin zaman tahiya mun gane wannan ashe a'iyin ita'i ka zauna akan digadiganka tsakankanin sajadu guda biyu kadai nan ne aka halatta kuma in ka gana maka yi iftirash duk wanda kai kana da dalili daga manzo sallallahu alaihi wasallam matashiya ta gaba wujubul itmi'nani bayna sajadatayn wajabcin natsuwa a tsakankanin sajadu guda biyu to a tsakankanin sajadu guda biyu ana buƙatar natsuwa ba wai da ka zauna bane sai ka koma ana buƙatar in ka zauna sai ka tsaya ka natsu wannan kuma wajibi ne idan aka ce wajibi in baka na tsaya ka natsun ba to ka bar wajibi wanda ya bar wajibi kuma bai matsayin sallarsa kaga akwai matsalar sallar tana da matsala babu sallah وكان صلى الله عليه وسلم يطمع يطمع يطمئن حتى يرجع حتى يرجع كل عزم الى موضعه حتى يرجع كل عزم الى موضعه manzo sallallahu alaihi ya kasance yana natsuwa har sai kowane kashi ya koma bagiran idan ya zauna yakan natsu sai kowane kashi ya koma bagiran ba da zuwa da komowa ba wannan hadisin yana nan Abu Dawud da bai hadisin sun rawaito shi wa amar bi zalikal musi'a salatihi kuma yayi umurni da wannan ga wannan da ya muna na sallarsa wa qala lahu yace masa la tatimmu salatun li ahadin hatta yaf'ala zalika sallan ɗayan ku bata cika har sai ya aikata haka idan ya zauna ya tsaya ya nutsu sannan sallarsa ta cika Abu Dawud da Hakim suka suka inganta hadisin Imam Zahabi ma yayi muwafaqa da su wa kana yatiluha hatta takuna qariban min sajratihi kuma ya kasance yana tsawaita wannan zaman na tsakankanin sajadu guda biyu yana tsawaita shi har sai ya kasance tsawon da yake yi dadewar da yake yi ta yi kusa da irin dadewar da yake in yana sujuda irin dadewar da yake yi a zaune kafin ya koma sajada ta biyu tsawonta yana zama kamar irin dadewar da yake in yayi sajada haka yana dadewa kenan bukhari da muslim suka rawaito shi wa ahyanan a wasu lokuta kuma yamkusu yakan ma zauna ya daɗe hatta ya kula alƙa'ilu kad nasiya har sai mai faɗa ya ce ai ko ya manta ne ya kama ta hiyabu musani ba saboda ya daɗe bai koma ba har sai mai wani ya zata cewa ko manzo Allah ya manta da sujada ta biyu ne sannan kuma sai a ga ya koma ashe bai manta ba duk tsabar natsuwa ne da da kuma zikiruruwa da yake yi a cikin wannan zaman ashe abinda muke yi dinnan da an zauna a koma wannan sallan duk wanda ya irin wannan sallan bayar sallah dole in ka zawo daga wani ma ko zaman bai yi da ya dago kansa ya bai da kawai yana dagowa ba ma magana ya zauna yana dagowa kawai sai ya koma hoton kurciya duk irin waɗannan ba su da sallah manzo Allah ya ga wani yayi haka yace sake sallah ya sake yayi irinta yace koma yayi irinta karshe yace manzo Allah bai iya yin wata in ba wannan ba dan ba za ta masa ko ma kai sallah kai fa baka yi sallah irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan ba kai baka yi sallah daga karshe manzo Allah ya koya masa kamar da muke bayani da shi shine al-musi'a sal al-musi'u salati ashe wanda irin wannan sallan ba a yi masa uzuri ai ya jahilta bai sani ba me yana masa tafiya makaranta wanda ka babu sallar ya jahilta me yana masa zuwa babu malamai ne kaga ba ba a yi masa uzuri da jahilci sallan kwata kwata babu ita in ma ya baka sallah ne kawai ka sake sallah bakar sallah bukhari da muslim suka rawaito hadisin ma da yace qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace wa hadhihi sunna taraka hannasu wannan sunnar ma'ana ta zadewa tsayawa a dade shi ta ita ta kira da sunna ba wai zaman ba ko kuma natsuwar ita natsuwar dole ce to amma ka tsaya ka dade ka dade har ma a ce kowa ne ya manta shi ne malam yace a- aka bari karka ce eh, ba abin nan zaman a dade har ma wani ya ce anya ko bai manta ba to irin wannan dadewar ce malam ya kira ta da suna wannan sunnar fa haza fa hazihi sunna haka ne wannan sunna taraka hannasu mutane sun daina aiki da ita min ba da tsara da asli sahaba bayan wucewar zamanin sahabbai wa amma man hakama sunna amma wanda ya tabbatar da sunna wa lam yaltafit ila man khalaf ma khalafaha to baya waiwayawa zuwa ga waɗanda suka saba mata baya waiwayan wanda suka saba mata shi baya baya waiwayan tunda mutane ba sa yi nima bari kar in yi fa innahu la ya'ba'u bima khalafa hadhihi hadha al-hadith shi baya damuwa da wanda ya saba ma wannan shirya shi kawai aiki yake da ita in dai har ya kahi akan sunna shi kawai zai yi aiki da ita ba ruwan shi da mutane ba sa yi tunda ba a yi ni ma barkar in yi a shi kawai in dai akwai sunnan takamu to zai yi aiki da ita albadi ke matashiya ta gaba al-azkaru bayna sajadataini zikiruruwa da ake yi tsakankanin waɗannan sajadun guda biyu bayan ka ɗago ka zauna ɗin ka natsu to har ma ana son ka yi wasu azkar daga cikin wanda aka samu wanzu Allah yana yi ga sunan malam ya ce wa kana yaqulu fi hadhihi jalsatu ko jilsatu yana faɗa a cikin wannan zama da yake yi tsakankanin sajadu guda biyu yana cewa Allahumma wa fi lafazin rabbu ko rabbi yana cewa ya ubangiji na akwai ya'ul munasaba akwai akwai akwai ya'ul ya'ul mutakallim wanda bai kawo ta ba kana iya fahimtar ta cikin magana rabbi ba sai ya ce rabbi ba wani lokacin Allahumma wani lokacin rabbi rabbi ghafirli kenan ko yace Allahumma ghafirli warhamni wajbirni warzuqni wahdini wa'afini warzuqni wannan kenan ko yace rabbi ghafirli an gane ko ya dauki Allahumma ko ya dauki rabbi ba wai duka yake hada su ba Allahumma rabbi ghafirli ba haka yake hada su ba ko ya dauki wannan ko ya dauki in ya dauki Allahumma to ita zai tafi in ya dauki rabbi ko ba zai zai zai ci gaba tafiya da ita kenan ɗaya zaka ɗauka Allahumma ghfirli warhamni ko rabbi ghfirli warhamni wajbirni warzuqni wa- eh, war- warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni abinda kalmomin suke nufi in ka ce Allahumma kana nufin ya Allah in ka ɗauki rabbi kana nufin ya ubangiji na dukkanin su wato sunaye ne ko siffofi ne na Allah yana cewa ighfirli ka gafarta ni warhamni ka ji kaina wajbirni ka gyara sha'anunuka na duka kalmar ijbar daga gyara abin da ya karye ne ko ya lalace shi yasa wanda ya karye sai a, a- a- aka tsora shi shine ake ake ajabir kinnan ana amfani da jabir dan tsora wanda ya karye to wannan ya shafi kariya ta tattalin arziki ce ko kariyar zuciya ko kariyar kafa ko kariyar menene duk dai manzo Allah ya yi roƙa cewa ya Allah ka tsora duk wani abin da ya karye na al'amarinsa ma'anarsa aslih sha'ani ya Allah ka gyara sha'anunuka na gaba ɗaya shine ma'anar ka tausaya min ka gyara min sha'anunuka na duka warfa'ni ka ɗaukaka ni wahdini ka shiryar da ni wa afini ka bani lafiya ko kuma ka yafe mini ka yafe mini kurakurai na warzuqni ka arzikta ni kaga ai duka duka kattaro addu'o'in duka duk wata bukata me kuma kake bukata banda wannan abubuwan wannan ya zo a cikin ah, Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah duk sun rawaito wannan hadisin wa taratan yaqulu wani lokacin kuma yana cewa rabbi ghafirli rabbi ghafirli ghafirli rabbi ghafirli ghafirli ya ubangiji ka gafarta mun ka gafarta mun ya maimaita shi rabbi ghafirli rabbi ghafirli ko rabbi ghafirli ghafirli ya ubangiji na ka gafarta mun ka gafarta mun wannan shi ma ya zo a cikin ibn maja bi sanadin hasan malai ce wa qad tara du'a wa qad tara du'a bi hada bi hada al imam ahmad imam ahmad ya zabi yin addu'a da wannan kai ta maimaita rabbi ghfirli ghfirli wa qala ishaq bin rawiya yace in sha'a qala zalika salat in ka ga dama ka faɗi wannan su uku wa in sha'a in ya ga dama qala allahumma ghfirli kace ya allah ka gafarta min so ɗaya ma kawai li anna kilahuma yadhkurani an annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan biyun an ambato su daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayna sajdataini a tsakankanin sajadu guda biyu kaza fi misa fi masail al-imam Ahmad haka yazo a cikin masail na Imam Ahmad wa Ishaq min Rahuwiya wa riwayati Ishaq al- al-Marzawi duk su rawaito wannan saboda haka ko ka ce Allahumma ghfirli so uku ko ka faɗa so ɗaya ma ya wadatar wa kana yaquluhu ma fi salatil layli kuma ya wa kana yaquluhuma ya kasance yana fadar su fi salatin layli a cikin sallar sa ta dare yana fadar wa'annan zikiroro sai mala yace lamba kasa yace wa- wala wala eh, wala yanfi zalika mashru'iyyat hadhihi al-awrad wannan maganar cewa yana yi a cikin dare baya kore shar'antuwar wa'annan wuridai ko wa'annan zikirruwa fil fardi a cikin farilla li adami wujud al wujud al farq bainahu wa bain an-nafl saboda ba a samu wani abin da ya kawo bambamci tsakanin su tsakanin farilla da nafila ba a cikin wa'annan ba wani abin da ya kawo bambamci abin da duk zaka faɗa cikin nafila zaka iya faɗarsa cikin farilla وبهذا يقول الشافعي دوانا إمام الشافعي يكي فتوى وأحمد وإسحاق يرون أن هذا جائز سنة غنم ونن يا هلتا في المكتوبة والتطوع أتكن صلى فرلا دكما صلى النافلة كما حكاه الترم- الترم- آه، الترمذي وذهب إلى مشروعية آه، ذلك الإمام الطحاوي الترمذي يا رويته ونن إمام الطحاوي شما ياتفي أكن شرعن ترو ونن إمام الطحاوي- الطحاوي لما ذهب حنفية يعني. لما ذهب أبو حنيفة يعني. في المشكل الآثار يا فدو أن أتجن لتافنسا مشكل الآثار والنظر الصحيح ما ليتي نظري إن كانت يؤيد ذلك ينا كرفف وننذن لأنه ليس في الصلاة مكان لا يشرع فيه ذكره domin babu wani wuri a cikin sallan da ba a shar a cikin sallah wanda ba a shar'anta zikiri a cikin sallah duk wata gaba a cikin sallah shari'a ta yadda a yi zikiri a ciki hatta tsakankanin tahiya guda biyu ana zikiri shine a karanta abin da muka faɗa din nan فينبغي أن يكون كذلك الأمر ها هنا كذلك الأمر ها هنا to haka ya kamata wannan al'amari ya kasance a nan ma'ana ka karanta waɗannan zikiruruwa wa hadha bayyinun la yakhfa ko la yakhfi wannan abu ne da yake bayyane wanda ba ba a boye yake ba summa kana yukabbiru sannan ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara wa yasjudu sajaratu thaniya sai ya sajara ta biyu bayan ya zauna tsakankanin tahiyyar nan guda biyu ya karanta waɗannan zikiruruwa da muka faɗa sannan kuma sai ya yi kabbara sai ya tafi sajada ta biyu wani hadisin bukhari da musulun sun rawaito shi wa amara bi zalikal musi a salati yayi umarni da wannan ga wanda ya muna na sallar nan nashi fa qala lahu yace masa ba'da an amarahu bil bil itmi'nan bayan ba'da amara bil itmi'nan ko bayan ya umarce shi da natsuwa baina sajadataini a cikin sajadu guda biyu bayan ya bashi umarni kama sabaka kamar da ya gabata summa taqulu sai ce sa'annan sai ka ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar summa tasjud hatta tatma'inna mafasilak sannan sai ka yi sajada har sai gabobinka sun natsu wannan sajada ta nawa ce ta biyu sai ka yi sajada har sai gaɓoɓinka sun natsu sai ce sun maf'al zalika fi salatika kulliha sannan sai ka aikata hakan a cikin sallaka gaba daya duk a cikin sallaka haka zaka dukkan sallaka to haka zaka Wa- wannan hadisin Abu Dawud wal Hakim wa sahahu wa fa- wa faqahu az-zahabi nafila ita ma sallah ce idan duka wa ziyaratu al-Bukhari wa Muslim ƙarin kuma daga Bukhari da Muslim wato wannan ƙari na ƙarshe sun maf'al zalika fi salatika kulliha wannan a Bukhari da Muslim وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يده يديه مع هذه التك... مع هذا التكبير kuma zalla ya kasance yana daga hannayensa tare da wannan kabbara wace kabbara kabbara ta tafiya sajada ta biyu a lokacin da zai tafi sajada ta biyu kan daga hannu ahyanan shi ma a wayansu lokuta ba wai ko da yaushe ba Abu Uwana da Abu Dawud sun rawaito shi da sanadi sahihi wa qad qala bi hadha ar-rafu Ahmad Imam Ahmad ya fa- ya ya fa- ya yayi furuci da wannan daga hannu din wa Malik wa Shafi'i da Imam Malik da Imam Shafi'i fi riwayatin anhuma daga riwaya daga gare su fanzuru ta'liq fi sa- fi safha yace ka duba ta'liqin da yayi a cikin shafi na 151 shafi na 151 ba yake وكان يصنع في هذه السجدة مثل ko fi hadhihi sajarati mislu ma sana'a fil ula kuma ya kasance yana aikatawa a cikin wannan sajadar wannan sajara ta biyu irin yanda yake aikatawa a cikin sajaran farko irin abin da yake a cikin sajaran farko kamar da muka faɗa a baya to shi yake yi a cikin wannan ta biyun ba sai an sake maimaitawa ba summa sa'annan yarfa'u ra'sahu mukabbiran sai ya dago kansa daga wannan sajadan ta biyu yana mai kabbara muslim da imam bukhari suka rawaito shi wa amara bi zalika al musi'a salati yayi umarni da wannan ga wanda ya munana sallansa faƙala lahu ya ce masa ba da an amarahu bi sajadati saniya bayan ya umarce shi da yin sajada ta biyu sai ya ce masa kama marra kamar da ya shuɗe a baya sai ya ce masa summa yarfa summa yarfa ra'sahu fa yukabbir sa'annan sai ya dago kansa sai ya yi kabbara Abu Daud da Imam al-Hakim suka rawaito shi suka kuma inganta shi zahabi ya muwafaka da su wa qala lahu yace masa sun masna zalika fi raka'ati fi fi fi raka'atin ko fi kulli raka'atin wa sajdati sannan sai ka aikata hakan a cikin kowace raka'a da kuma kowace sajada fa idza fa'alta zalika idan har ka aikata hakan faqad tammat salatuka to hakika sallar ka ta cika wa in wa in an qasta minhu shay'an idan ka rage wani abu daga wannan abin da aka gaya maka an qasat salatuka ko an qasta min salatika to ka tauye wani abu na sallar in ka rage ka rage sallanka in kai yanda aka sa ka sallanka ta cika in kuma ka wuce ka bida in ka kara ke ga yadda aka umarce ka ina ba ta fahimta Yawwa, in ka rage kuma ka rage ladan sallanka matukar abin da ka rage ba farilla ba ne in kuma farilla ne ka rage dole ka kawo shi in kuma na eh, sunna ne ka rage abin da yake sunna shi kuma in ka rage kai masa sujurun kabiliya wanda za mu gani nan gaba an gane in ka kara da mantuwa ka yi ba'adiyya za mu gani nan gaba shi ma insha Allah wurin yana bace mu.
وكان يرفع وكان يرفع يديه أحيانا wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan kuma ya kasance yana daga hannayensa biyu a wa'insu lokuta mana a lokacin da zai ya dago din daga sajada ta biyu yakan daga hannayensa biyu yayi lamba ta shida yace Abu Uwana da Abu Dawud bi sanadaini sahihaini sun rawaito su da sanadi guda biyu ingantattu wa qad qala bi hadha ar-raf'u i- a- Ahmad wa Malik wa Shafi'i Ahmad da Malik da Shafi'i sun yi furuci da wannan daga hannun fi riwayatin anhuma shine daga ruwayar da aka samo daga gare su yace inzuru ta'lim wannan magana na faɗe ta dazu a cikin wani a cikin wata lamba wadda ba daidai muka karanta dazu na karanta ta ko ko dai ita ce a irin ta ce na irin ta ce a na'am irin ta ce dai duka iri dai ne na'am saboda haka in mutum ya dago daga sajara ta biyu shi ma zai iya daga hannayensa in ya dago daga sajara ta biyu kabi ya miƙe tsaye jirsatul istiraha yanzu mun ji hukuncin dagowa ko sajadu guda biyu zaman sajadu guda biyu tsakanin sajadu guda biyu ga yadda ake yi ka koma kayan sajada biyu ta biyu za ka yi ta kamar yadda ka yi ta farko in ka kare sai ka dago kana mai kabbara har ma ka daga hannayenka in ka ga dama maza Allah yana yi daga nan sai kai abin da ake kiransa jilsatul istiraha ita ce matashiya ta gaba jilsatul istiraha wato wani zama da ake yi dan zama an ambace shi da jilsatul istiraha dan zama na hutawa to amma ba wai ana yin sa bane dan a huta shi yasa wasu suka dauki wannan sunan suka ce to tunda ana yi ne dan a huta kenan in baka gaji ba ba sai kai ba ko kuma sai ka tsufa har ma suna cewa manzo Allah yana yin sa ne a lokacin da ya kama girma to duk wannan ba dai ba gaskiya bane kauli mafi inganci mutum zai iya yin wannan dan zaman sannan ya tashi gaba da zamu gani sun ba yastawi qa'idan bayan manzo Allah ya dago daga sujada ta biyu sa'annan sai ya daidaita a zaune Am- sai ya daidaita a zaune kamar irin zaman da kake yi in zaka yi tahiya yakan zauna ala rijlihi al-yusra akan kafarsa ta hagu mu'tadilan yana mai daidaituwa kamar zai yi zaman tahiya hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'i har sai kowane kashi ya koma wurinsa idan ya zauna din Bukhari da Abu Dawud sun rawaito wannan wa hadal julus wannan zaman yu'rafu ko ya'rifu inda fuqaha an fi sanin sa a wajen malaman fiqhu bi jirsatil istiraha da wani dan zama na hutu wa qad qala bihi ash-shafi'i imam shafi'i ya faɗi wannan wa wa an ahmad nahawu imam ahmad ma ya faɗi kwatankwacin wannan kama fi tahqiq kamar yadda zo a cikin at-tahqiq wa huwa al-ahra bihi yace kuma wannan shine abin da yafi dacewa lima a- a- urifa anhu min al-hirsi ala ittiba'i sunna shine abin da aka fi kirdadowa daga Imam Ahmad saboda abin da aka sani daga Imam Ahmad na kwadayin tabbatar da sunna al-hirsu ala ittiba'i sunna kwadayi game da bin sunna allati la mu'arida laha irin sunnar da ba a samu wani abin da ya ci karo da ita ba وقد قال ابن حانئ في fi masailin an imam ahmad ibn hani ya faɗa a cikin masailihi daga imam ahmad yace ra'aitu aba abdullah ra'aitu aba abdullah naga ahmad bin hanbal baba abdullahi yana yana nufin a- a- imam ahmad rubbana rubbama yatawakkau ala yadayhi yaso da dama yakan dogara akan hannayensa idza qama idan zai miƙe tsaye fi raka'atul akhira a raka'ar karshe wa rubbama stawa jalisan yaso da dama kuma yakan daidaita a zaune summa yanhadu sannan kuma sai ya miƙe tsaye wa huwa ikhtiyarul imam ishaq ibn rahuwiya wannan shine zabin ishaq ibn rahuwiya faqad qala fi masail al-marzawi ya faɗi wannan a cikin masail na marzawi madatis sunnah ishaq ibn rahuya ya faɗa a cikin ko masail al-marzawi yanda yazo a cikin masail al-marzawi ishaq yana cewa madadis sunna sunna ta shude min annabi sallallahu alaihi daga manzo sallallahu alaihi wasallam an ya'tamida ala yadayhi wa yaqum manzo Allah sallallahu alaihi yakan dogara akan hannayensa sannan sai ya miƙe shaykhan kana aw shabban ko tsoho ne wanda zai yi wannan wato tsoho ne ko yaro duk zai iya yawa yace wanzurul irwa ka duba cikin irwa al-ghalil irwa al-ghalil littafin sa ne zaka ga wannan karin bayani saboda haka mutum zai iya yin abin da ake kira jinsatul istiraha a tsakankanin sajadu guda biyu misali idan mutum ya sajada sai ya sajada rawani ya wada situl istiraha ba dadewa ko mutum zai yi ba Mm. yawa aha. yawwa tare da kabara Allah daga hannuwanka ha? tare da daga hannuwa Kai- yawwa sai ka miƙe cikin ya isa yawwa kenan in mutum ya dago daga sajada ta biyu ba yana dagowa bane zai miƙe kai tsaye ka san ba in ya ga dama amma ba ta zarce ba ka kai sajada Allahu akbar
Allahu Akbar.
an gane ba irin wannan ba matsala ba ba haka yake yi ba yakan dan zauna kenan bayan yayi tajira ta karshe Allahu akbar yana mai daga hannayensa sannan kuma sai ya yunkura sai ya tashi wannan dan zama baya cewa komai a cikin sa sannan kuma ba dadewa yake yi ba har a ce kai ko yaya ne a'a ya dan zauna yana tsu kenan kuma sai ya yunkura ya tashi an fahimta a cikin zaman baya cewa komai daman zaman baya daɗewa da ya ɗan zauna ya natsu sai ya tashi za ka fi jin daɗin tashi ma idan ka yi wannan aha
Allahu Akbar. Kuma gani ba su Allahu Akbar in ka ɗan wafa sun tsali. Sun ka sake ce Allahu Akbar. Yana ba su sarki a tare da kansu.
zai kawo mana bayanin zai kawo mana bayanin ka daina gaugawa insha Allah matashiya ta gaba al-i'timadu ala al-yadayn fi an-nuhud ila ar-raka dogara akan hannuwa biyu a lokacin da mutum zai miƙe zuwa kawo raka'a ta gaba a lokacin da mutum zai miƙe ya kawo raka'a ta gaba to ana son ya dogara akan hannayensa dogara akan hannaye shine ka jinke su ka jinke su ka dora su a ƙasa a hankali sannan ka daga shi ne ake kira al'ajinu zai kawo shi sun makana sallallahu alaihi wasallam sa'an ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallama yan hadu mu'tabidan alal ardi yakan miƙe yana mai dogara akan ƙasa wato yana dafa ƙasa sannan ya miƙe ilan raka'atu saniya zuwa kawo raka'a ta biyu wa kana ya ayyunu fi salati ya kasance yana yin al'ajanu a cikin sallarsa ya atamidu ala yadayhi idza qama yakan dogara akan hannuwansa biyu idan zai tashi shine al'ajam haka yake dunkule hannuwansa idan zai tashi yayi dan zama din nan na istiraha to in zai tashi kuma sai ya jinke hannuwansa haka an fahimta idan ka buga zaka ji ciwo a hankali cikin natsuwa abin da mai ta sallah a natsa ake yin ta. ba zabura ake baka ba an koro ka ka zauna to zaka tafi sai ka dora hannunka haka sannan sai ka dogara akan su sai ka miƙe an fahimta to haka manzo Allah yake to wannan jimke hannun a dora a ƙasa yunkura a tashi shi ake kira al-ajnu mala yayi lamba ƙasa yace rawahu abu ishaq al-harami bi sanadin salih wa ma'anahu inda al-baihaqi bi sanadin sahih wa amma hadisu hadisin da yazo ana cewa kana ya qumu ka annahu saham manzo Allah yakan miƙe kace dai mashi kamar in ya kare ba ba gashi a zaune ba to zai tashi haka yake tashi ya miƙe kamar kamar kibiya baya do baya dafa ƙasa yana zaune in zai miƙe haka mi haka yake miƙe kamar mashi akwai wani hadisin wasu sun rawaito wannan hadisin la ya atamidu ala yadihi baya dora hannunsa ƙasa kamar mashi yake miƙewa to an rawaito wannan hadisin sai ce fa mawdu'un hadisin mawdu'i idan aka ce hadisi mawdu'i shine hadisin da aka samu wani makareci a cikin isnadinsa wal kadhibul muftadi'ul masnu'u ala nabi huwa al mawdu'u haka mai mai kuniya yake ƙarya wadda aka kirkira aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ake kira hadisi mawdu'i saboda ka hadisin mawdu'i ne wa kullu ma fi ma'anahu da'ifun la yus- la yusah duk hadisin da yazo da irin wannan ma'anar to hadisi ne da'ifi bai inganta ba wa qad bayyantu zalika fi da'ifa yace na bayyana wannan magana a cikin silsilatul ahadith da'ifa wa qad ashkala ala ahad al fudala yace wato ya rikice ma wani daga cikin yan uwa masu falala taqwiyati li isnad al harbi wato karfafa isnadin harbi da nayi a cikin hadisin da ya gabata a lokacin da yace rawahu abu ishaq al harbi bi isnadin salih ya ce wannan karfafa isnadin da nayi ya yi iskali ya rikitar da wani daga cikin malamai fa audahtu zalika fi kitabi to amma sai na haskaka masa bayanin ta yadda zai fahimta a cikin littafi na tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna ka koma can ka gano labarin yadda aka warware matsala saboda haka ya gamsar da shi a wancan ya kawo masa bayanin da zai gamsu a wancan littafi saboda haka dai hadisin ya hadisi ya inganta wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nahada fi rak'ati thaniya kuma ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam idan zai yunkura ya miƙe domin kawo raka'a ta biyu istaftaha bil hamdi yakan bude da yakan bude karatunsa da alhamdulillahi rabbil alamin idan ya miƙe sai yana bude karatunsa da alhamdulillahi rabbil alamin a gane wa lam yaskut baya yin shiru ba in ya miƙe baya tsawa yin shiru a in ya miƙe yana miƙewa ya natsu sai ya kama karatu sai ya buɗe da alhamdulillah ya ce wanda ya rawato shi musulun da abu awana wasu kutun manfi fil hadis lamba ƙasa ce nake karatu a shiru ɗin da aka hana a cikin hadisi ya hatamilu annahu sukutu li qira'ati du'a al-istifta zai iya ɗaukan wato shiru da mutum zai yi domin kawo du'a al-istifta shine aka hana fala yashmil sukut li qira'ati isti'aza kenan baya kumsar yin shuru don karatun a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa yahtamilu annahu a'ammu min dhalik kuma zai iya kumsar ma'anar ta ta ta, ta fi haka fadin ta yafi haka kenan an hana yin shuru don karatun du'aul istiftah an hana yin shuru don karatun isti'aza ba za ka yi isti'aza ba to bi akwai malaman da suke ganin da zaran ka yi isti'aza ta farkon nan shike ba dole kowace raka'a sai ka mata isti'aza sai ce warrajihu indi amma magana mafi karfi a waje na inji albani al-awwalu maganan farko yace walul ulama fil isti'azat fi ghairi rak'ati al-ula qawlani malamai suna da maganganu guda biyu game da yin isti'aza a wata raka'a wadda ba ta farko ba yace warrajihu indana amma magana mafi karfi a wajen mu ya mazhabar Abu Ahmad bin Hanbal kenan mashru'iyyatiha shar'antuwar yin isti'aza fi kulli raka'atin a kowace raka'a kenan kowace raka za ka yi isti'aza wa tafsilu ko wa tafsilu ma taqaddama mazkurun fil asr yace tafsirin abin da ya gabata ya ambace shi a asali inda aka ciro hadisi ma'ana su a wajen su idan ka dago ka miƙe tsaye to sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sannan sai ka bayyana alhamdulillah mun faɗi wannan tun a wajen karatu ko isti'aza da basmala ba a yin su a bayyane to sabanin malamai idan kai isti'aza ta farko shikenan ba sai ka sake ba ko kuma kowace raka'a sai ka istiaza shi da wasu malamai su ji ganin a'a in kai ta farkon nan ya isa wasu kuma na ganin a'a musamman yan mazhabar hanbaliya kowace raka'a idan ka miƙe sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a boye sai ka bude karatun ka da alhamdulillahi rabbil alamin an gane shi da nan malai yace baya yin shiru amma baya yin shiru dan kawo du'a'ul istiftah amma yana yin shiru dan kawo istiaza ina fata fahimta to wannan shine yace wa kana sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance idza nahaba fi rak'ati thaniya idan yayi yunkura do a rak'a ta bi ustaftaha bilhamdillah wa lam yaskut baya yin shiru wa kana yasna'u fi hadhihi rak'a kuma yana aikatawa a cikin wannan rak'a ma'ana rak'a ta biyu mislu ma yasna'u fil ula kamar yanda yake a cikin rak'an farko illa annahu sai dai shi ya kasance sallallahu alaihi wasallama kana yaj'aluha a'saru min al-ula yakan sanya wannan raka'an tafi ta farko gajarci tafi me tafi ta farko gajarci bai kawo maganan kabbara ba ko ko ya kawo shi a baya ba wanda ya hasaso ya magana wannan kabbara ta dagowa daga raka'a ta sujuda ta biyu bai kawo shi ba ko to raka'an yanda ake yi in ka goshinka na ƙasa ka fahimta kakan in ka gana ma kakan yi ta lokacin da zaka dago sai Allahu akbar sai ka zauna sannan ka yi rukuyi sannan ka dan kai haka baka yi laifi ba to amma an fi son ka yi jirsatul istiraha sai ka dago ka yi jirsatul istiraha to a lokacin da zaka miƙe tsaye sai kai kabbara wannan ya fi domin ta iya ka dago ka yi kabbara shi wani daga cikin mamu shi baya da niyyar jirsatul istiraha tunda ba dole bane kai ya ji ka yi kabbara kawai kai tsaye sai ya miƙe kai kuma ka tsaya istiraha shi kuma ya miƙe kaga sai a samu matsala Ka da sai dawo sai sai kuma ka koma.
kaga ni komai zama kuma ya dawo kai kuma ka koma ahyana yawa fa yukabbiru yawa eh to kaga ya- ya ma kawo shi kenan amma amma abinda malamai suka faɗa shine in ka dago kanka kai kabbaran kai jinsar istiraha ka miƙe yayi sannan ka bata da wani matsala amma in kana limanci ya kamata hal ka yi jinsatul istiraha idan ka zauna to lokacin da zaka yunkura tsaye sai kai kabbara kana yi Allahu akbar to mai niyyar istirahan yayi ya bi ka wanda bai da niyya kuma ya biyo bayan ka eh zai zai riga ka balle sallan mun ta kauye shi yana can kasuwa ya baro yaro kana gauga ya koma mu karanta wannan gaba ta karshe sai mu tashi ta iya in mun zo darasin gaba ko wujubu qira'atul fatiha fi kulli rak'atin wajibcin karatun fatiha a kowace raka'a kenan raka'a ta biyu ma sai kai mata fatiha ya kawo wannan domin ya raddi ga wanda suke ganin a'a ba dole bane kowace raka'a sai kai fatiha cewa an kai la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ga dukkan wanda bai karanta fatiha a cikin sallarsa ba kenan idan kai fatiha daya cikin sallarka ya- ya wadatar an gane tunda dai kayi fatiha sallan ta yi to sai yake so ya raddewa wannan magana cewa a'a kowace raka'a kai mata fatiha kowace raka'a kai fatiha wajibi ne wa qad amara al musi'a salatihi bi qira'ati fatiha manzalla ya umurci wannan da ya munana sallansa da karatun fatiha a kowace raka'a haisu qala a yayin da yace masa آه، حيث قال له الوقت ده يتي مسا بعد أن أمره بقراءتها بان يا أمر تشيشي دكراتون فاتحة في الركعة الأولى كو أتك الركعة فرقو بان يا أمر تشيشي كمان دزو أبو داود أحمد بسند قوي سيتي ثم فعل ذلك في صلاتك كلها sannan sai ka aikata hakan a cikin dukkanin sallar bayan ya ce ka karanta fatiha sai ce to kuma haka za ka yi a cikin dukkanin sallar idan wadanda a kowace raka'a sai ka karanta fatiha wa fi ruwayatin shine a wata ruwaya ce fa kullu raka'at fi kulli raka'atin can da yace sun maf'al zalika fi salatika kulli a cikin dukkanin sallanka anan ma sai kawo shi bit tafsil wa fi ruwayatin a wata ruwaya fi kulli raka'atin haka haka a cikin kowace raka'a Imam Ahmad ya ruwaito wannan da sanadi wanda yake jayyid wa qala fi kulli raka'atin qira'a a wani hadisi manzo Allah yace kuma a cikin kowace raka'a ana buƙatar kai qira'a haka in an ce qira'a har Fatiha ta shiga domin ita ma qira'a ce wannan hadisi Ibn Majah da Ibn Hibban sun rawaito shi suka inganta shi Imam Ahmad ya kawo shi a cikin masail na Ibn al- na Ibn Hani an kawo shi wa qala Jabir Jabir yace man salla raka'atan lam yaqra fiha bi ummul Qur'an lamba ce nake karanta duk wanda ya karanta duk wanda ya salla ko da ya sallaci wata raka'a ta sallah amma a cikin raka'an bai karanta fatiha ba ita ce ummul qur'an to falam yusalli bai yi sallah ba illa wara al imami sai fa idan bayan liman yake to wannan babu laifi wa rawahu malik fi muwatta imamu malik ma ya rawaito a rawahu malik imamu malik ne ya rawaito hadisin fi muwatta a cikin littafin sa muwatta to kaga wannan ya nuna zaka karanta fatiha a cikin kowace raka'a in mun fahimci abin da muka fahimta saura tambaya inda mutum ya ji bai gane ba sai ya tambaya za mu tsaya daga nan babu tahiya a tsakiya
a
tahiyan farko to bai ka magana tahiya ba mu zo nan ba mu zo nan ba malam a tambaya dai mu shi zama tsakanin sajidu me ya matsala guda biyu.
a bari ya faɗa mu shi a zama zama na abin ga wanda launi eh
wanda ake kawo ya su in mun zo tahiya sai a warware shi kuma wannan nan ba mai magana tahiya ba malam gashi da shi ne zamu ta at-tashahhudul awwal ko mu zarce at-tashahhudul awwal mu zarce wato وتبارك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك